الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yin talata talatin kenan ga wata rabi'ul thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 a watan turawa muna goma sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2020 mun zauna cikin masallacin kofar arewa cikin garin gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari yau za mu tashi kan darasi na ɗari da ɗaya. inda malam ke cewa babu man kala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal nan zamu tashi babi na 100 da darasi na 101 kenan babi na 270 da na 284 lambar hadisi na 654 imam al-bukhari ke cewa haddathana abu al-yaman قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه وان ده يبادى لابارن غزهري إلى يكسى ابن عبيد ɗaya cikin manya-manyan makaranta kuma malamai masu fahimta cikin addini shi ya ji abu hurairu yana cewa annar rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala yustajabu li ahadikum ana amsa maɗayanku addu'o'in shi malam ya ajal matsawar bai gaggawa ba in dai ka yi addu'a to an amsa matsawar ba ka yi gaggawa ba mace ce gaggawar shi ne mutum ya ce da autu falam yusta jabli na yi addu'ar ba a amsa ba in dai mutum bai ƙosa ba ya faɗi wannan kuma bai daina ba yana yi to addu'ar an amsa ta shine yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal in dai kai da zuciya daya baka kosa ba baka daina ba tabbas addu'ar ka an amshe ta insha Allah yace haddathana abdullah qala haddathana muawiya anna rabi'ata ibn yazid haddathahu an abi idris an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ana amsa matsayinku addu'o'in shi, malam ya da obi ismin matsawar bai yi addu'a da abin da yake saɓan Allah ba ne. In dai ba zunubi ba ne abin da ka nema ya dace a kan ƙa'ida in ka yi addu'a an amsa. Auƙa bai ake rahimin ko kuma yanke zumunta, ko zunubi ko yanke zumunta. Au ya ta'azila ko mai addu'ar ya yi gaggawa fa ya ƙulu da auto fala'ara ya stajibu na yi addu'ar ina maganin ba za a amsa ba matsawar bai faɗi wannan batu an amsa mashi fa ya da'ud du'a'a sai ya bar addu'ar a dalilin haka abu uku kenan ke hanawa a karɓa addu'ar mutum ko dai zamanto addu'ar akwai ɓarna ko akwai yanke zumunta ko kuma mutum ya kosa yana ganin in an yi ma ba amsa ake bai shi ya haƙura sai ya daina to Allah ya kyale shi ba zai amsa masa ba dan an masa tirsasawa Allah in ka mai fihi ba ruwansa eh he ka karata shi dai yana nan yana jiran masu haƙuri dama da su yake aiki na'am to menene misalin zunubin da in kai ba a amsa ma da shi wata addu'a ce ta zunubi wa alaikum assalam to shi za mu ɗauka na? yi wa tuntuɓar nan yi wa aiki idan tana matan da muke aiki ikon Allah ai da barna da ta'addanci har yanzu ne zunubi ne na'am yalla bai na'am a wannan suke suna cikin mawani ul istijaba abubuwan da suke hana addu'a shine mutum mai cin haram amma shi halal ya ci kuma lafiya kalau ya daga hannu ya yi addu'a amma addu'ar akwai zunubi a cikinta shi ne muke na misali aka ci garinka na na walaikun sana na aiku ana ba su sa'a barayi suna ba su ce a musu addu'a samu sa'a ko? suna samun sa'a na ita amma aika garu mu kuma muna bukatar da ba ta karɓo ba ne barayi suna neman sa kuma suna samu in suka zo unguwar kuma yanzu ko sai kilin za su yi sata unguwar ba wanda yake fita sallah asubahi karewa sa'a mako eh sun zama barnar sun bar garin ma sana a gidan za ku motsa kaga addu'a su ta karɓo na'am eh yutta zabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin amma da ya kira aljanna ba Allah ya kira ba addu'a ba ce dan haka ba a kishi yake magana wannan wanda ya addu'a na amma nura na eh eh a'a ne akan ismin din kawai zunubin matsawar ba barna a cikin addu'a za a amsa maka metete barna ko zunubin da zai hana misalanta a karamin kalla kana ta daga hannu addu'a da bata dace da sunna ba yau wace ta dace da sunna wato har yanzu idan aka yi tambaya kada ka bada amsa a dunkule in ka bada ta a dunkule baka amsa tambayar ba malam ba mai na'am a gaba biyu akwai ta a hadisin yanzu ma na fara da ta farkon ne to can baya ana ta daga hannu wa alaikum assalam na'am yawwa yawwa mutum ya daga hannu yace Allah ka bani kuɗi in samu in yi gidan karuwa ko mai daki uku ne wani addu'ar akwai zunubi a cikinta akwai barna a cikinta irin wani addu'ar Allah baya sauraranta daya kun hau hanya ko? na so na? eh eh eh to irin wani addu'ar ita ma Allah baya karɓarta mutum ya samu mace mai mutunci kamila ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ba shi dama ya yi lalata da ita Allah ba zai karɓi wani addu'ar ba sai dai idan ba Allah ya roƙa ba sannan ya samu ya ɗan ƙwaya ba mu labari a kowanda shi ya yi haka ɗin ya nemi mutuniyar kirki ta ƙi yarinya a kasuwa a cikin tasha ya yi duk abin da zai ya kasa sai ya koma gefe ya ɗaga hannu ya ce ya ɗan ba mu haka da kai ba haka yace yace kayi alƙawari zaka hallaka mu amma wannan abin ya gagare ka yana komowa yana cewa kun hikine ta sallama saboda ya roki wanda ya dace ya roka shi a nasa tsari tunda ai ya yarda shedan hallaka shi zai kuma har ya ga wa shedan ka fayi alƙawari zaka hallaka mu sai dan kuma ya ga ai kamar an rage masa aiki da aka sai zai lalaba masa ita kaga kai tsaye wannan kiran da ya shirka ce ga Allah kuma aikin sabo ne sai Allah ya mai talala hidan ya ce sai suka kai da abin da suke da bukata inda Allah ya roka to Allah ba zai karbi irin wannan addu'a ba duk abin da yake akwai zunubi Allah baya karba na so duka abin da ka kalla in dai akwai saban Allah a ciki to Allah ba zai baka dama ba Allah ka taimake ni in samu kujera irin kaza a gwamnati aifa za a yi kallon fata ko? to irin wannan to Allah ba zai kai su ba in kaga sun kai to da in sun bar hanya amma dai Allah ba zai kai su ba saboda mai akwai zunubi a cikin addu'arsu da haka to in kaga addu'ar ka ba ta karɓu ba to duba cikin addu'ar ka tankaɗa ka reraya akwai abin da yake na saban Allah ne in ka tsince shi Allah zai karɓa maka auqab ya ati rahimin ko kuma addu'ar akwai yanke zumunta Allah ka hore mun kuɗi in yi gida a babban birnin tarayya. Allah ka hore mun kullum kana addu'a. amma ƙasan zuciyar ka menene yasa kake so kai gida a birnin tarayya nan ƴan uwanka sun dame ka in kai tsan kayi nisa to Allah ba zai baka dama ba saboda me za ka yi nisa ne ga ƴan uwanka kar kuke zumunta to Allah sai hana ka wannan dama din eh ko kuma mutum yayi gaggawa gaggawar ka dama mun riga mun santa to kenan in ka ga addu'ar ka ba ta karɓu ba ka dawo ka caje cikin addu'ar ka ko dai akwai saban Allah ko akwai yankin zumunta ko akwai gaggawa in babu in Allah ya da addu'ar ka karɓaɓɓiya ce Allah ya samu dace babu manta awaza billahi min al-kasali babin da yake jawabi wanda ya nemi tsarin Allah dangane da kasala rahin kuzari rahin kazar kazar rahin yi da jiki me matsalar wannan in mutum ya nemi tsari Allah ya sa ya zamanto mai karazana mai kazar kazar mai hoɓɓasa mai yi da kamar yanayi to me matsayin shi haddathana abdullahi qala haddathani laytu qala haddathani ibn al-had an amr bin shu'aib an abihi an jaddi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqulu shi shu'aib yaji yana amr bin shu'aib an abihi an jaddi daga baban shi zuwa kakan shi yana cewa ya ji manzan shi kakan ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali Allah ina neman tsarinka akan kasala ragwanta rahin kazar kazar rahin yi da jiki Allah ina neman tsarinka akan kasala wal maghrami Allah ina neman tsarinka akan danniyar bashi shine magharam ko wa'udu bika min fitnatil masihid dajjal Allah ina neman tsarinka akan fitnar masihid dajjal wa'udu bika min azabin nari Allah ina neman tsarinka azabar wuta to kasala ba a bar buri ba ce ba kenan so ake a ga mutum mai kazar kazar mai karazana marar kwanto akan hakkin shi marar kwanto akan abin da ya dace mai sammakon neman alkhairi haka ake so dan adam a gan shi amma shuru mutum bai da motsi bai da kazar-kazar bai da karazana bai da hoɓasa wannan alama ce tana ƙasa a cikin imani ko tana ƙasa a cikin kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi da kazar-kazar to kasala ba abin da ya dace ba ne in kaga ana neman alkhairi mutane suna dannawa su samu to kai ma danna ka samu kar ka yi lakwas ka koma gefe kana cin asuwaki kai ga ka taimako komai a da matsala ka danna yadda kowa yake dannawa ya samu kai ma ka danna ka samu rabanka kada ka kwanta a gida kake kuma tunanin Allah ya kawo arziki haka Umar dan Khattab yake ta ina mamaki mutum ya daga hannu ya ce Allah ya bani arziki kuma ya hau katifa ya kwanta batin ya san ba a ruwan zinare da azurfa ta sama to ya ra'ayi kudin ya zo same ka kuma kaddara ma ana ruwan zinare da azurfa kana daki a kwanta ya kula kwanan ka ya faɗo saboda kawai kana da gata kaga yana da bukatar da sai ka motsa sannan zaka samu to rahin kazar kazar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya addu'a ko baya so in tinga zaman to mai rahin kazar kazar mai karazana wal maghram shine yawan bashi bahi ya cinye mutum ba a san ka to amma yanzu kamar mun je wani zamani da sai dai la haula wala quwwata illa billah gaba ɗaya rayuwar ta koma kamar akan bahi ake gina ta mafi muni kuma idanun mutane a rufe yake in dai an ce ga bashi to mutane har ba sa tsoro an ce akwai wanda ya ba da tambari hi in an kawo bashi ko baya nan a rubuta masa in ba a rubuta masa ba Allah isa aka yake ji sannan an kawo da ruwa ba ruwa mutane idan a rufe yake ‘yan uwa sun yi ta samu na a shago sun yi ta mun waya don Allah a daure a yi magana a kan bashi musamman wannan da ake kakansa a yanzu mutum biyu ko uku sun ji har shago sun samu don Allah a daure a yi hudu ba haɗarin tinkar al'umma yake idan mutane rufewa yake yanzu ba a maganar akwai ruwa ko babu ya halatta ko bai halatta ba da matsala ko ba matsala idan mutane kawai a rufe yake mutane sun kasa tunawa Allah alƙawari yayi yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yayi alƙawari sai ya lalata abin da riba ta shiga cikin duk inda kake da rufin asiri kake da taka tsantsan Allah ya rufa ma asiri in ka je ka jangwallo taro mai riba in ka kwatsa a zuciyarka sai ka samu ɓacin rai da ya fi na wannan abin da ka sa so mutane idan abu ya shafi kuɗin ruwa ya shafi riba mutane suke taka tsantsan a kan shi bahin da kake gani bala'i ne sannan shi fa saboda bala'in bashi da rahin hana mutum kwanciyar bacci yasa aka ce in an tashi ba da zakka wanda bashi ya mai katutu a bashi saboda musulunci ya kalli bashin bala'i ne Allah madaukakin sarki ya samu kiyaye eh in bai zama dole ba mutane su rika kauce masa kuma in ka ci wanda ya zama dole mutane kullun suke barin wasiya shi bahin inda Allah zai kaddara wasuwa ta zo ko mutuwa ta zo ba ta barin mutum ya kwanta akan gadansa akan bacci akan cikin kabarin shi dinare biyu kadai in ka lissafa kudin bai kai dubu ɗari biyar ba in aka tun da rubu'u dinare yanzu nawa ne dubu ashirin da biyar ko rubu'u dinare so an samu wanda ya ci dinare guda biyu dubu ashirin da biyar sau hudu sau takwas kenan ko dubu ɗari biyu ko shi ne bahin da ya mutu manzan Allah sai da ya zo kabarta sallah zai kabbara ya ce akwai bashi suka ce akwai bashi sai a jihannin shi ya ce kuma yi sallah abu ayub in ba manta ba ya ga cewa ga manzon Allah zai sallaci mutum saboda 200,000 a asarar sallaci sai sai manzon Allah ka sallace shi na ɗauki bashi ya ce ka ɗauka ya ce na ɗauka ka ɗauka na ɗauka kana nufi har a gaban Allah bai da nauyi ya ce na yadda bai da nauyi sannan ya kabarta sallah mai sallah da aka yi sallah aka kare hadisin bai tsaya a nan ba duk inda suka haɗu sai ce mashi ma za fa'alar dinaran me ya faru ga dinaran nan guda biyu an kai ko ba aka bai sai manzan Allah ina sana zan kai manzan Allah an suka sake haɗuwa an kai ko ba a kai ba ya ce zan kai in sun haɗu an biya ko ba a biya ba ce zan biya wata ran suka ɗaya ce ya ya ce na biya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'an bara jarjil jatu yanzu fatarsa ta yi sanyi ta huce malamai suka ce to me ake nufi da fata ta yi sanyi ta huce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi so bala'in bahi ya huce yadda mutane suke tsammani wasu suna yaudara kansu ai idan an ci ba biya za a yi ba in ba a biya ba ɗayan matsaloli ne guda biyu da ba a biya ba a lahira za ka biya ko kuma za a tsaida ma mutanen Najeriya da kan karasu kowa ka nemi yafiyarsa yafi ma kaddara ba biyan za a yi ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya binne ba da labari a hadisi mutum ɗaya Allah yake taimaka akan bashi wanda ya ci da niyyar zai biya in ka kinkimi garin nan amma har zuciyarka so kake ka biya dan kana da bukata Allah zai agaza ma ka biya ba tare da ka damu ba amma duk wanda ya zo cin bahi da niyyar karya biya a ransa Allah bai taimakonsa ba zai iya biya ba isa to za ka ga duk wanda suke da mugun manufa akan bahi sai Allah ya tajarraba su su bata nan su bata nan su bata nan su bata nan kuma su kasa zama lafiya kan wannan Allah madaukakin sarki baya agaza musu ba taimakon su to bahi da kabiya da karkabiya da ruwa kadan da ruwa da yawa ba ruwa manzon Allah neman tsari yake da shi so mutane suke kokari in abu bai zama dole ba ba bukata ba ce kama mutane su daina danne kansu da rayuwar bashi in sun karba su rika wa kansu adalci su rika rubutawa da dan jotarka da da rayuwar da mutuka dama akan albashi aka dora shi ko eh to yayi ka dauko littafi wannan watan na Disamba mai hinkafa naira kaza mai taliya naira kaza mai manja kaza mai magi kaza mai ice kaza mai ruwa duk ko a rubuta nasa ya gaji a mutu in na mutu kar kowa ya kira wani mahe kun gama da bashi tukuna saboda kar a gaga a kai ka ba fara da matsala ko kar a kuskura a kai ne sai an gama biyan bashi da aka sai a buɗe littafi wane yana bin sa naira dubu uku sai wane sai na ɗauka ni ta dawo kaina wane yana da naira dubu biyar balas na ruwa sai ni tana kaina an yi albahi ya zo ya karɓa a hannuna duka a gama satalin ko ina an samu gurbin inda kudinsa yake nauyi ya sauka a da sannan ku sallace shi dan uwa akwai kuskure mutum ya mutu ku sallace shi ku kai ku binne ku dawo kuma yake tambaya ai duk wanda yazo tambaya za a biya da matsala kafin a kai a tambayan ina suke kafin a yi sallah a kira ‘yan uwa don Allah duk wanda ya san yana bin wada bashi ya yi magana ni ina bin sa ce to mun ɗauka bahin ya dawo kanmu kafin a sallace shi kowa a gama satalin sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi je lahirar lafiya kanan inda kuɗin a cire a take a biya in babu wani ɗauka sannan kai da kake raye mutane su daina yin abin da ya fi ƙarfinsu ka yi abin da ka san za ka iya sai Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da kai lafiya a udu bi ka min alkasali wal magharami wa udu bi ka min fitnatul masih dajjal Allah ina neman tsarin ta akan fitnar masih dajjal ita ce masifar da duniya ba za ta taba ganin irin ta ba sai ta zo ta ba a yi irin ta ba ko ba za a sake irin ta ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mafi sharrin abin da bai zo ba ake jiran zuwan sa shine masihud dajjal kuma zai zo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda fitinarsa idan ya zo shekara guda zai yi ana zagaye duniya wannan fitinar sai an yi shekara guda cir a cikin ta yace ran da zai kado Allah zai rike rana ba za ta fada ba sai ta yi tsawon kwana 350 da wani abu tana tsaye kar ba ta fada ba kai ka san ta isa masifa ranar farko kenan zai dinga zagaye ta America ta Europe ko ta ina dai ta inda fito dai ta kanan zai zagaye Allah ya sa ba zai same mu ba eh wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai musu wa'azi tun bayan sallar asubahi aka fara wa'azi har sai da aka kai sallar isha yana bayani akan masihud dajjal shine wa'azin da bai taba yin mai tsawon shi ba magariba tsayawa za a yi kawai a asubahi tsayawa za a yi azhar a yi kiran sallah a yi kama masu alwala su sake a sake sabuwar sallah ana ƙara haifiyo in alhamdulillah mu dora aka yi la'asar haka aka yi magariba haka sannan ya dasa aya ya ga duk jikin sahabbai ya yi sanye ya mutu ya ce to in ina nan ya fito ni zan isar muku ni zan cinkare shi zan yi maganin idan ba na nan ku liƙe suratul kahfi kuke karanta suratul kahfi musamman aya goma ta farko da aya goma ta ƙarshe in Allah ya da mutum Allah zai ba shi kariya akan masihi dajjal sannan wanda zai samu kariya ta biyu wanda ya rike fadin ta a bayan kowace sallah ta farilla اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال wanda yake waɗannan addu'o'in a'uzai guda hudu insha Allah Allah zai kare shi fitnar masihul dajjal amma akwai bala'i tsawon wannan watan gudan da zai tsara zai ratsa duk inda kuka je matsalar ku to ita zai muku maganin ta wani garin zai je tadda babu ruwa ana tsananin fari a lokacin zai ɗaga hannu yawa sama umarni ta zubar da ruwa a yi shuka tsoro ya fito ya kai lokacin girbi a girba ku yanke ku ci sannan ya yi gaba zai ga muku hine ubangiji da wanda yake wannan aikin ku sai Allah fa amma a gaban ku za a yi haka in an samu ustazai masu turin kai to zai fada da su zai kashi saboda ya fi karfin su kuma zai tsinduma hai a wuta kuna kallo to wutar da zai tsinduma shi manzon Allah ya ce aljanna ce aljannarsa kuma wuta ce kuma haka yake tafiya gefensa ga aljanna ga wuta haka yake yawa kuma duk inda duniya take sai ta saka wani sahabi da ya kalla to shi kuma Allah ya ce wa aqimu salata ko inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta yace to manzon Allah in ya fito ka ce kwana ɗaya tsawon shekara guda ce cir ya zami da salloli sai yace faqdiru laha qadraha kuke girdada mata lokaci yasa wannan agogon da kake kallo da yake lissafa lokacin sallah na da kyau in ya same ku a lokacin masihu da zahira ba ruwansa da masihu da jar ana jima zai je maka asuba saura minti kaza isha saura minti kaza azhar saura minti kaza abinda za ku yi ta amfani da shi kenan timing kuna kallo ga rana kwar bata dago ba amma sai ku he kwana wata uku kuna sallah amma rana bata zo lokacin wala'a ba kan ta zo tsakiya ya wajen wata biyu in ta zo tsakiya ya wajen wata biyu in ta gangara sai ta yi kwana 360 ko 350 da wani abu ta kai lokacin da ta faɗa haka da ake sallah asuba a zahar la'asar magariba isha'i asuba a zahar la'asar magariba isha'i wannan hukuncin malamai suka ɗauka suka yi akan mutanen da rana ba ta faɗawa a garin su ko rana ba ta hudowa akwai mutanen da a shekara kawai sau biyu rana take faɗa musu haka Allah ajiye garin yana na a doron duniya in azumi ya zo haka ake kaddara musu in lokacin sallah haka ake kaddara musu in rana ta biyu ta masihu dajjal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsawon kwana 40 ne nake tsammani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko 40 ko wata guda kwanansa ta uku tsawon sati guda sauran kwanakin shekara shi ne daidai da kwanakin ku na duniya amma ba wani guri da ba zai tsoma kafar shi ba in dai sunansa gari da mutum ko riga ko kawai da ya tsoma kafarsa a wannan gurin so wannan map zai amfani da shi Allah kaɗai ya sani amma an gama mafin duniya duk ta inda ya kutsa daga nan zai bulla a nan daga nan zai bulla a nan daga nan sai sanan da gari da riga duk sai ina sai ya ce inda ba zai je ba za ku kawo masa kafa malamai masu wa'azi sukan ce kaɗa-kaɗa ne ku da bushe-bushe kamar sarkin busa da ɓeraye ku yana yi to duk inda mutanensa yake suna kaɗawa suna bin shi maka da madina ce kaɗai ba zai shiga ba shi ma Allah ne zai sa mala'iku su yi ƙawanya su gewaye gari duk ta inda ya zagaya mala'iku wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan haka za su kewaye kai ka sa abin da aka ko mala'iku suka yi sahu suka gewaye bala'in ba ƙarami ba ne ba to amma in ya zo ƙofar madinan ya kasa shiga zai yi ihu ya yi kururuwa ya yi kirarin sa to don mutanen maza su daga kaɗowa daga ciki akwai mutanen banza duk ya sun fudo sun same shi in ya je maka haka zai in ya je madina haka zai duk sai ya tattara nasa ya nasa wanda suke cikin kabari a kwance masifar ba ta bar su ba eh zai kada kabarin ya sashe ka ya fito ya sake jaddada maka shine ubangijin naka to kaga kenan har bayan mutuwa akwai masifa da bala'i yasa manzon Allah ya ce sharru gha'ibil yuntaba mafi sharrin fakakken da ake jira Allah ka shiga tsakaninmu da shi Allah ka mana maganin sa to manzon Allah bai mantawa idan yazo yana addu'a fitina haka ya kirawo ta fitinar masihid dajjal Allah kai mana kariya da ita wa a'udhu bika min azabin nar Allah kai mana kariya daga azabar wuta wallahi mutane in suna so su gane wuta in ka koma da Allah hura garwahi a gidanka in yayin jawur illa rinse ido kalima hannunka ai wallahi idan kalima hannunka to kuma sai kai tunanin sabo da ayyukan alkhairi da kake wa Allah in baka kuskure wancan yafi yawa in ka fada babu ranar fito ya ka wutar duniya kadai ta isa bala'i barantana wannan an ce baka kai hayaki ba an wanke ta an wanke ta an wanke ta an rage mata zafi amma sai ga mutum in ta dana masa ya ga mutum ya ihu ya yi tsalle musamman ya taka garwahi bai hirya ba kuma ɗan gayu a sai kafar ba faso e za ka ji akwai bala'i to azabar wuta ta wuce duk yadda kake tsammani shi yasa za ka ga sahabbai da an ambaci wuta wani ko su ma zai ya faɗi bala'in ya wuce duk yadda ake tsammani Allah madaukakin sarki ka tsare mu kisar wani saurayi da malam sani ba mu malam sani aja ba mu labarin shi shi a nan misra aka yi ba da daɗewa ba irin masu tsaron wuraren tourism ne wata yarinya suka fito daga makaranta a matsayin picnic ta yi batan kai a gungurumin daji to shi kuma gidan da yake zaune dama a gurin yake tun da aikinsa kenan ta ce masa tana buƙatar hanya ne tarin saboda 'yan makarantarsu sun bata ta bata so take ta samu haida ta je gare ta to ta yi haƙuri ta kwana dan daga nan kafin a je inda za a ɗora ta a mota da ya riga ba za a samu mota ba da ya ƙuri ta kwana shi hakan da ya gaya mata gaskiya ne kuma da wata buƙata a zuciya shi da dare ya yi ga shiga ta kuma tuma abin da take jin tsoro kenan ga shiga ita a ƙungurmin daji kuma zai iya faruwa in ya motsa ya ga cewa yana so ya je ya yi lalata da ita ya zuciyarsa ta mai wa'azi yana ta juye-juye yana ta murƙusu yana so ya je yana hana zuciyarsa sai ya hura wuta abin ya ba ta mamaki da ya hura wuta idan zuciya ta gaya mai lalle ya afka mata ya ɗora hannun yatsansa akan wannan wuta in ya ƙone sai ya janye sai ce to wannan fa bata kai ba wutar lahira kuma daɗin da za ka samu na ɗan lokaci ne ya tsaya in an jima ta huce ya ɗan ya sake rura ya sake ɗora ɗan yatsan ɗan ita ta kasa bacci saboda tana tsoron mutuncinsa shi ya kasa bacci saboda yana da buƙatar ya je ga haram kuma ga wa'azi yana wa kansa da kansa kangare wa din ya kona hannayen shi har Allah kai ta salla asubahi yayi salla asubahi ya dora ta akan hanya ta je gida da ta je gida ta ba wa mahaifinta labari ga abin da ya faru sai yake shakku ita kadai a ungurumin daji da mutunta ce ba abin da ya shiga tsakanin su kuma har ta ce yana kona hannunsu bata san hikima ba yace mu koma ya dauko ta suka dawo ungurumin daji ya tadda wannan mutumin ya ga cewa abin da ta gaya masa gaskiya ne duk ya tsunsa gashi na akoni yake tambaye sa me hikimar da yasa ka hura wuta kake kona hannun kai ce wallahi dan ne ke ingiza hi dan yayi lalata da yarinya sai ya tuno Allah ya hana kuma akwai azaba tana cikin kaba'ir shine ya hura wutar ke kona hannunsa dan ya hana kansa da kansa afka mata to kaga ya isa abun mamaki ya isa abun wa'azi mutum abu nawa ne Allah ya faɗa ya ja kunne ya hana amma idan mutane ya rufe ba ma ji to mu riƙa kan wa'azi muke tuno wutar nan muke kwatantawa da ta duniya sai Allah ya ce mu ke mu an kanta lahira din wannan wallahi mutum yake wa kansa hisabi yake aunawa zurun din da aka yi aka yi rigib ba a tunanin lahira shine babban hadari amma mutum ya tuno sabansa ya san sabo ake yake tuba tsakani da Allah yake istighfar yake kuka ina abin da zai tsallakar da mu dama tausayi ne Allah yake ji higar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai fada ba wani ɗayan ku da tilin aiki da ibada zai shigar da shi aljanna har kai manzo Allah ya ce har ni sai idan rahamar ubangiji ta same ni mai ce rahaman nan tausayi ka yi abin da Allah zai tausaya ma Allah ya gadda gaske kake zuciyarka ba za ta iya ba wala ba za mu iya jure azabar wuta ba ko na sakan ɗaya Allah kar ka kona mu ko na sakan ɗaya ne Allah ka shigar da mu aljanna ka yi kuka ka yi hawaye ka gaya ubangiji in ka yi kuka dan Allah kai ɗaya a keɓe manzon Allah ya alkawari kai idan ana hisabi ma kuna rumfa sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah zai musu rumfa zai musu inuwa a ranar da ba inuwa sai inuwar al'arshin Allah so mutumin da ya ambaci Allah a keɓe kaliyan fafabat ainahu ya tuno barna da laifinsa da gajiyawarsa ya tuno azabar wuta ya san ba zai iya ba ya fake da kuka Allah karkasa ni in Allah ya da Allah madaukakin sarki ba zai saka ba so muke tuno laifinmu muke tuba tsakaninmu ga Allah ba wanda baya laifi ba wanda baya sabo ba wanda ba gajiyayye bane ba kullukum khata'un wa khairul khata'i at-tawwabun manzo Allah ya ce kowa yana da laifi kuma na sha rantsuwa ba wani wanda za a zazzaga ba zai ji ba kunya babu shi kowa ya kada kodi ko limamin maka ne in aka zazzaga hehe an ji kunya in ba haka ba kuma yawa Allah ta kakka ya gani yadda Allah zai kunyata shi so duk wanda za a zazzaga yana da laifi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku daina bin al'aura da laifuffukan yan uwan me bi yana ganawa wane yana kaza wane kaza yake ne in yaje guri ina yake sai manzon Allah yace din me irin wannan halin Allah zai sa shi gaba shi ma zai masa tonaro yace duk wanda Allah ya sa da niyyar zai tona yace na rantse da Allah har a tsakar gidansa sai ya ji kunya mutum nawa akai a sai matarsa ta kama shi ɗansa ya kama shi ko ‘yarsa ta kama shi a gidansa a ɗakinsa a ƙuryarsa amma sai Allah ya bihi har ciki an kamo shi da ɗan cikinsa ko da matar shi don haka muke yi Allah mu riƙa tubarwan Allah Allah ya gadda gaske muke muna jin tsoron musifa da bala'i mai tunkarar bala'i Allah bai agaza mishi mai neman mafuta daga bala'i kasala bahi masifu dajjal azabar wuta fitinar rayuwa da mutuwa Allah ka kare mu wannan wanda muke rayu a zamanin da mu muke adanar da fitina ba ba abin da za ka taba a ce maka mai daɗi ne a ta daɗin abinci ya canja wala idan aka ce in ana tuwon biski kai ni mana tattar gurin in ana tuwon biski a unguwar duk unguwar an sani can da yamma za ka ji yana ƙanhi ya tarara ka wuce ta katangar mutum ka ji tuwo yana tsoki ko ka ji garwar amma yanzu kana zaune a gindin murhu ne ka kasa gane me ake dafawa ba abin da yake fita daga ciki an zani albarkar da ke ciki so ya kamata mutane mu komar wa Allah in an koma za ka ji in Allah da komai zai dawo yadda ya dace Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace haddathana Musa قال حدثنا حماد أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم ya kasance. ya ta'awwadu billah yana neman tsarin Allah min sharril mahaya wal mamati daga sharrin rayuwa da mutuwa a rayuwar akwai jarrabawa a mutuwar akwai jarrabawa bayan mutuwar akwai jarrabawa hatta tambayar da mala'iku za su ma cikin kabari jarrabawa ce fitina ce yasa manzo Allah ya kira da fitnatul qabr kana zaune mala'ika ya tahe ka a kowace irin sufa tahe ka kai ka san da bala'i inda za ka gwadanta bala'in a ce ka shigo gida ka kulle ka kulle falanka ka kulle ɗakinka kana tsakiyar bacci mai daɗi kawai ka ga mutum da fararen tufafi tsaf da gemu da komai da kamala ta haika ya zauna ya ta mai in jawabi mai faru tun da safe iya wannan kadai kai ka san ya ishe ka tashin hankali to kuma bari ta ce maka yazo da mummunar kama da sun ji mai kulki kai ka san da bala'i kuma ga ko ina ka kulle kuma a kullen yake aka bayyana lissafin kabari masoyanka ne sun sa ka a cikin kabarin dan karamin rami ba damar juyi an sa itatuwa an rufe ko an sa tubali an rufe an yaɗe an kawo ƙasa an jibgi kuma a tahe ka a zaunar ga kai ga mala'ika kuma ce za a tambaye ka duk abin da ya faru a rayuwarka kai ka san akwai fitina wallahi shi yasa manzon Allah ce in an rufe ku mai addu'a Allahumma ghafirhu Allahumma rahamhu Allahumma sabbithu wallahi gurin da bala'i in baka samu tabbatarwa daga Allah ba wallahi ka taro aiki kana kusa ruwa da kada har ma gara ma kusa da kada ya fi sauki dan kai yanzu cikin kabari kake kusa da mala'ika ai gara a ce kada ne da a ce mala'ika ne a tare da kai bakin kada ya gatsa ya fasa ka mutu ko shi kuma nan la ya mutu fiha wala ya haya tun daga kabarin bala'i ne za ka rika taddawa kuma duk bala'in da za a nika a cikin kabari sunan hawasa yasa ana tashin alkiyama har arna zaka ji sun ce man ba'athana min marqadina ya tayar da mu daga bacci yanzu ne za a fara aiki to mutane su rika neman tsarin Allah rayuwar nan Allah ya sa a gama lafiya akwai fitina cikin ta duk wanda baka tsammanin zai zame ya zame wanda baka tsammanin zai shiri ya shiri wanda baka tsammanin zai samu matsala ya samu wanda kake ganin ya haye ya rikito to kage kenan abin da zai bada damar a tsallake a ci jarabawar agajin ubangiji ne a ci gaba da neman agajin ubangiji wa azabil qabri haka nan azabal qabri wa sharri masihid dajjal yana neman tsari daga fitina ta masihid dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wannan tsari din mu kara ko mu tsaya haka na'am to insha Allah mu kwana anan din abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya zamanto akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace insha Allah idan muka zo rana ya kai sai mu ci gaba da babu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi duk wanda bai roki ba Allah to Allah madaukakin sarki zai fushi da shi Allah karka ya fushi da mu namba nan suka ce ga tambayoyi daga cikin group wanda yake ta menene hukuncin mutumin da in ya je masallacin izala sai ɗora hannunsa a kirji a sallah amma in ya koma wajen 'yan al'ada sai ya saki hannayensa shi haka yake duk inda ya je daidai da yake ko da wannan watakil muna tsorace mashi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sharrun nasi zal wajhaini mafi sharrin mutane shine mai launin fuska biyu ya ati ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin wannan zai je musu da kama kaza in ya dawo nan sai ya dawo da kama kaza a rayuwa ka tsaya kaifi ɗaya ba mai wuta ba mai aljanna kuma ba a raba wa Allah kafa ka samu aqida ka rike shi yasa ma ka kira wata aqida al-aqdul jazim al-ghairul muqabil lish-shakk menene aqida shine ka samu kudiri a zuciyarka tabbataccen kudiri da baya karɓar shakku ka bauta ma Allah akan sa wannan shine ake sa maka zai tsallake amma duk wanda yake shakku da inda inda babu aqida ka tsaya car a guri ɗaya inda hujja ta tabbata maka insha Allah za ka dace ba wanda zai baka wuta ba wanda zai baka aljanna dan ina so dan Allah ina so a ƙara jan hankalinmu akan abin da ya shafi amana a zamantakewar mu musamman akan kasuwanci da yawa mutane suna son yin kasuwa amma matsalar wa zai rike musu amana abin tashin hankali al'umarmu ta yi fice wajen rashin amana har da waɗansu har da waɗanda suka siffantu da addini eh haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan alkiyama ta gabato za a cire amana daga zuciyar mutane idan an cire amana an tozarta amana to alkiyama ta sauko shi kuma wa'azi yake yana cikin wa'azi sai wani mutum ya daga hannu sai masa mata sa'a yaushe ne alkiyama manzo Allah da kai kalle sai ci gaba da jawabi aka sake jima sai mata sa'a yaushe ne alkiyama sai manzo Allah ya sake kauda kamar ya ci gaba da wa'azi sai da ya zo inda yake ganin gabar ta yi daidai da ahalfa sai ce yanzu wa ke tambayar alkiyama sai ce gani nan ya rasulallah sai ce idza buyi'atil amanatu fantazir sa'a in an wulakanta amana to ku jira alkiyama ta su yace wa ma ibatuha menene tuzar ta amanar sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahli in an mega al'amari zuwa ga waɗanda ba su cancance shi ba an wulakanta amana to yanzu duk inda ka juya a harkar shugabanci a harkar siyasa ita ce ma'auni na farko da manzon Allah ke magana a can duk wanda aka meka shugabanci da waɗanda ba su dace ba to an samu matsala idan masu shugabantar ku ba su da wayewa ilimin zamani ilimin zamantakewa ilimin addini akwai matsala tarbiyyar ku ta al'ada tarbiyyar ku ta addini akwai matsala cin amana ce mutum bai iya karatun fatiha ba ko bahi akwai matsala bai gama secondary school ba ko bahi akwai matsala ya gama sakandire kwakwalwar a rufa take ko bashi akwai matsala in ka kalli siyasar mutum daga ƙasa har sama wannan matsalolin akwai su wani alama ta farko kenan amana ta mu'amala tsakanin mutum da mutum an rasa shi ne in za ka mu'amalacin mutum ka gaya masa gaskiya da gaskiyar abin da ke zuciyarka in ka ɓoye wani abu baka faɗa ba akwai cin amana a cikinta sannan idan ka ɗora mutum a kan dukiyarka ƙoƙari yake ya gina kansa ba ya gina ka ba yau mutum za ka ga ya yi tafafutuka ya nemi kuɗi ba ruwa ba zafi ba sanyi ba damuna ba tsakar dare ba tsakar rana ya kutsa duk haɗari da ya bayar laɓo wani yaro ya ce zo mu yi ya ɗora shi a katsa ya gobe ya fara yin abokai suna masa kuɗi ba ka yi ƙoƙari ka gina kanka saboda haka gobe zai fara ruhe ka yana sassaƙe bulan ka yana ɗorawa a nasa in ya sassako na ka ya ɗora a nasa wannan ya sa amana za ka ga kowa na tsoron kowa ka fito zuciya ɗaya in za ku zauna da mutum babu laifi a yarjejeniya zan ɗora ka a kan dukiya amma da kaza da kaza da kaza zan iya zan tsare maka dukiyarka na yi alkawari ba zan cuce ka ba amma kamun kaza da kamun kaza in kun ittifaki a kan da shi kenan in an kasa ka ce to gaskiya ne wani dan ni ba zan iya yi ba na ba zai fita ba in kuma za ka fidda mu haƙƙi na yi alƙawari zan tsare maka a yi duk abin da ke zuciya a faɗa shi ne in wani abu da yake zuciya an kasa faɗa shi to akwai cin amana a cikin shi to da yawa za ka ga abin rufa rufa ake sai kawai ai haƙuri a lallaba a tafi a haka kar a lallaba faɗi gaskiyar zuciyarka faɗi gaskiyar zuciyarsa sai a zauna lafiya kana sannan idan ciniki ne za ku yi akwai amana wannan abin da za ka saida yana da matsala yana da aibu to a faɗa nawa za ka sai wani abin ka ce eh gaskiya zan iya saida maka shi naira kaza amma akwai matsala kaza a kan shi ba dokin wannan ba ne sai wannan dokin idan ka hau hanya eh ka raba hanya zai kima ka da ƙasa ya harbe ka ya kalla a gudu to kaga mutumin da karfinsa ya kare zai saya saboda dan zagayen ragage ba na ji zai dai sai irin wannan dokin naka to amma yanzu saboda rahin amana za a kai doki ko sa ko jaki za a kai kaso akwai wata kwaya sai a saya a ba ya ga ka je ka je ka tada hilukus dan karamin yaro sai ta sarrafa shi sai kun saya bayan sallar isha'i ya ware duka motar sai uban wala duka motar sai tarwatsa zaki ɗaya kawai ko sa guda ɗaya ɗan aka kayi hijira za a ga kan sati duk wanda ya ce unguwa sai hankalinsa ya tashi so duk inda amana a faɗa sai wannan san idan masifarsa ta motsa duk unguwar kusan kowa ya yi rauni kaga idan za su siya su siya suna sani in suka saya da wannan su he su masa abin da zai yi sauki in sun zo gida su yanka sai dama mu buƙatar mu mu yanka to kaga sun san me suka saya kenan so yana da buƙatar duk abin da ke zuciya idan mu'amala za a yi a fata idan an ce kaza ake da buƙata kana da shi ka zo ba ka da shi karka zo can amana ta yi yawa akwai ta a jarabawa akwai ta a tsaron jarabawa akwai ta a makin akwai ta a neman aiki akwai ta a gurin zaman aiki kai cin amanar fata kai wani ne fa zai mutu wani ya hau ofar wani ya ci gaba da zama akan aiki duk nau'i ne na cin amana akwai shi da yawa to amma alama ce da take nuna cewa mun kusanci alkiyama mun dora abu daidai da daidai masu kaza ake so suna da shi ka zo baka da shi ka nemi Allah ya baka naka kada mu yadda cewa abu ɗaya kaɗai shine arziki ba aikin gwamnati bane kaɗai arziki da aikin gwamnati ne arziki da masu kuɗin duniya sun zama to ma'aikatan gwamnati ba wani mai kuɗi ɗaya tak ma'aikatan gwamnati ko da akwai masu karance karance shi yasa aka nuno ne haka sai kai tunani haka ya faɗa ka buka ƙarƙara kanka ka yi tunani ba wani mai kuɗi da ya yi kuɗi ta hanyar albahi babu shi don kana neman kuɗi tafi kasuwa ba ta ƙwaƙwalwarka ta yi tunani akwai tunanin da in ka yi sai ka samu arzikin da duk ma'aikacin gwamnati sai ya dawo ƙarƙashin ka yana aiki haka zai na zaune ya yi postin ya ce duk masu dogon turanci in ka je banki to ɗan kuɗi kaɗan suke ajiyewa duk masu dogon turanci haka suke that was big English, therefore with small money. ‘Yan ka gaya ba tsaye a kan kanta da zuba turanci, musamman ce kofa ne. Duk sai ya kare turanci ya kare barga ya tsaye kara ɓata lansa ya tirindira dubu ɗaya ko dubu biyar tafi. Amma bari wani yanzu kuke rubuta masa cek ɗin ma bai ma sai da zai rubuta, ya gajara sai a ban miliyan talatin, miliyan ashirin. To kaga ba boko ba ce ba aiki ba ne ba. Ƙwaƙwalwar ta ka motsa ta ka yi aikin da ya dace. dabarun da ake samun kuɗi in ka nemi agaji a gurin Allah mai yawa ne na ke zai mota awa da a gurin karatu Abdurrahman bin Auf ne nake ji ya taɓa zuwa wata kasuwa ya kawo kaya dare yayi ɗan kasuwar garin suka mai mugunta da ya auna ya ga cewa in waɗannan raƙuman da kayan suka kwan a gurinsa yana da matsala ya nemi masu gadi yanzu da daddare ya nemi abincin dabobi sai ya nemi ruwansu sai ya nemi kaza da ya lissafa sai ya ga asara ce sai ce ‘yan kasuwa ku zo ku saye kayan nan suka auna suka yi retin kayan zai gata to bara a yadda ba zai ci bari ba suka makuri kowa zai saya da raƙumi da akala da komai aka kare sai ya gace a kwandala bai samu ba sai ce na yadda zan sai da muku amma abin da nake da bukata da baibayi da akala yanzu kai ka sai raƙumi da kaya a kansa da raƙumin karan kansa me akala me da bai bai igiyar naira goma ko naira ashirin da aka ce an sai da muka duka yan kasuwa suka sai kuma ya kunce da baibayin da akala ya dawo ya aji an zo gurin kaga su murna yan kasuwa suke sun gama da shi ya tafi uwa duniya ya yi fatoci wajen wata uku ya kawo sun hana fi kwandala ‘yan kasuwa mugaye ne sai suka koma suna murna to da ya gama sallama masu kaya kulle hin daga ta to azuwa su suna ruwa na farko zai sun laifin wanda an tsare musu kaya sannan hira kuma zai an fiye masa dusa da ciyawa in ka saka in ya falla ba zai dawo ba ya dace to Abdurrahman ne ina ga wannan igiyar ina so a saida mai ita saboda raƙumi na in ya saka kai a nan gurin Allah kaɗai ya inda zai tsaya to sai kuma ga dare duk masu igiya sun yi bacci maka bi ne da mako da haka sai ya tsaga yadda yake so a akalar da igiya a nan ya samu abin da yake so so kaga abin da yake da bukata a kasuwa da zamantakewa kwakwalwarka kawai ta yi aiki bi da abin da muke da bukata malam ya ba mu labarin wani mutum da ya ritaya a ingila ko aka sallame su da aiki saboda bai karatu ba abin da ya la'akari shine kawai ga duk wanda suka je aiki suka da sukan taho da aika kalle da a hannunsu sukan so shi matar da tatafai da wane ne kawai da ya zo ya yi tunani sai ya zo kusa da inda jirgin ke tsayawa sai yake zuwa ya kawo abubuwan da mutane suke da bukata na tafiya gida don haka to mutane suka daina tuhuwa da wancan kayan daga nesa in ka sauka daga jirgi ga fresh kaya a wanke a gyara sai a saya kan ɗan ga lokaci sai ga tarin kuɗi a hannunsa sai dai banki a buɗe masa akawun a sa masa kuɗi a ajiye don ya fi ƙarfin ajiya a gida fatan an gama duk cike-cike manaja ya ce to ga fom cike yi kaza da kaza a dai ka cike mu wallahi in ka gama kawai ba ne rattaba hannu a kana yi baka yi makaranta bai sai ban yi makaranta bai sai ta sai sai da ka yi makaranta to wani irin kuɗi za ka yi ta adana makaranta da yanzu ina yawo ne wa ina cin baki kaga yanzu shi kwakwalwarsa kawai ya sa mai mutane suke da bukata da shi yayi so mutane mu daina yaudarar kanmu mu riƙe amana mu tsaya a inda Allah ya tsayar da mu arzikinka a inda kake a tsaye a nan arzikinka yake wallahi duk abin da ka rena wani ya yi kuɗi da shi in ka daina tallar goro wani ya yi kuɗi da tallar goro in ka rena tura ruwa wani ya yi kuɗi da tura ruwa in ka rena dako wani ya yi kuɗi da dako in ka rena ciyawa wani ya yi kuɗi da ciyawa so ka tsaya a inda Allah ya tsaida ka kai kokarin kwatanta amana ka rike amana sai Allah ya sa ma albarka cikin ta amana tana da kyau mu rike ta 'yan uwa dan Allah ina bara addu'a gun malam ya sa ni da addu'ar alkhairi ga dukkan lamurana da na musulmi baki ɗaya muna bukata Allah ya amsa ya biya sannan 'yan uwa da suke da matsala cikin gidajen su kamar su akwai wanda ya maimaita mun yau yana bukatar wannan addu'ar Allah daidaita matsala Allah daidaita sai ya sasa shi Allah ya kawo mashi karshen al'amari duk masu bukata ta alkhairi Allah biya musu wanda suke da abun tsoro Allah ya magance musu tsoro din yaya matsayin alwalar da aka kammala ta ba tare da an yi bismillah a farkon ta ba tana da ragaggen lada liman ne ya jagoranci sallah sai ya dawo gida sannan ya tuna cewa da ya shiga wanka da sa na sabulu yayi bai yi alwala ba gashi kuma har ya jagoranci al'umma yaya yaya zai yi yake nan sai ya yi alwala ya yi irin sallar da ya jagoranci mutane an wuce gurin ba ya bukatar ya biya musu tsarin sallar kaza da na yi ba alwala ne shi ne mai matsala su ba su da matsala ya yi alwala ya yi tasa a gida shi kenan menene matsayin maza da mata masu bilici sannan idan abokinka zai yi aure zai aure mai bilici ka ce masa tana bilici ya rabu da ita ganin hakan rashin tarbiyya ne ko ya yi daidai na'am shi bilicin matsala ne? matsala ne? canja halitta Allah ne? na'am na'am yana jiwar mutum cututtuka? na'am ni ina da tawakofi a ka ba zan yi ansa ta ba amma dai wanda suka ansa ta a barta a haka ko na dan fara bincike satin da ya wuce a kanta na dan ci karo da abubuwan mamaki ban kara kuma komai ba kawai na ci karo da tambayar so ba zan iya cewa komai a kanta ba insha Allah amma dai ana bi na bashi ake tuna mu eh ina ji bilisin ai kayayyakin su suna ake kiran su mustahadaratu tajmil ko abubuwan da suke tsatso kyau a jikin mutum ko suna yi na ana yi ne don a yi kyau na na kashe na la'amazan aguri ɗaya mara na eh ok suna da don simuni now so abin da yake kallon shi ne ni dai na yi tawakofi a kanta ba zan iya tsayawa komai ba saboda ban je ƙarshen abin da ya kamata in je ba wanda ya gamsu matsala ce yana da dalili akan matsala ne ya kaurace mishi matsala ne ni abin da bana so shine in ce ya halatta alhali bai halatta ba ko in ce ya haramta alhali bai haramta ba shi yasa nace ni ban gama hada matsaya akan ta ba da ina da cikakkiyar matsaya akan ta ina da hawa azima nayi daga baya nace maka na fara wani bincike na fara cin karo da abun mamaki da haka yanzu a tsaye nake na Allah ta mu dace eh mala na'am eh wannan shi ba laifi matsawar ba bakin abu za a dauka a sa a farin gemu wannan babu laifi amma a gyara gashi yayi haske yayi laushi wannan babu laifi amma a dauki bakin abu a sawa bakin gashi kamar yadda samari suke a yanzu manzon Allah ce ba a jin kanshin aljanna da haka duk saurayin da zai dauki bakin dayin ya dora akan sa manzon Allah yana ga mashi babu shi a jiyo kanshin aljanna ba wai shiga ba sannan wanda yake da gemu yayi fari manzon Allah ya ce a mai rini amma sai ce wajtani busawat ko kaurace wa baki banda baki babu laifi ka kara masa abin da zai haske yayi sheki a sa masa lalle a sa mai abin da zai yi bulu yayi kore duk babu laifi kake mai kala kala yau ka sa green gobe ya zamanto fari jibi ka yi ja eh saboda haka matarka tana son ja in wannan satin ya zo nata ne ɗaya tana son kore ɗaya satin nata ne ɗaya ka'ai ɗin canjawa amma wanda manzan Allah ya hana shi ne a sa baƙi a cikin farin gashi mahaifina ya hana ɗansa zuwa mahaifi ne ya hana ɗansa zuwa gidan yayarsa saboda sun samu saɓani da mijin ƴar tasa shin idan ya je yana da laifi kwarai da gaske babanka ne suka yi fada da wani kuma ya kake zuwa gurin wanda suka yi fada da baban naka ko da bai hana ka ba ai akwai matsala ko abin da yafi kusa da hankali shine ka yi kokarin nuna wa mijin yayar ta kalifi ka yi kokarin ba babanka hakuri ya sauko a haɗu a tsakiya amma ka dage sai ka yi abin da mahaifinka baya so akwai laifi a ciki mutane suke sanin haƙƙin mahaifa akwai yi taka tsantsan akwai shi ina ji ɗaya daga cikin sahabbai ya taɓa yin aure sai a ga rayuwar saurayin tana nema ta ɗan canja kaso mai tsoka na lokacin ya koma wajen matar shi baban sai ce sakyatta ko ka ƙara hadda ko da ya saka matar kuma rayuwar ta ƙara taɓarɓarewa sai sahabbai suka sake hada suka ba shawara suka ce abin da ya fi alkhairi tun da an fara a barhi a karasa a maida masa matar dan barnar saka ta ya fi barnar barinta sannan uban ya sake masa umarni to dawo da ita da haka abin da nake faɗa a mu'amala ta kai haƙƙin mahaifi ya ce ma ka saka matarsa ka saka ba tare da ka tambaye dalili ba to muna da kuskure da yawa wani yana fatawa da mahaifin shi akan matarsa wasu su bata da iyayen shi akan mijinsa ake tasa tsantsa har sai idan abun akwai kare shari'a a ciki Allah ya sa mu dace neman karin addu'a na 'yan uwa akan al'amuran da suka gabata an yi neman addu'a akan Allah ya cire ni a halin da nake ciki Allah ya cire ka ko Allah ya cire ki Allah ya kawo miki ko ya kawo maka abin da ya fi zama alkhairi a rayuwar duniya da lafiya Allah ya saka malam da alkhairi malam tambaya ta ita ce malam ni na kasance ina addu'a a wajen shekara uku Allah ya bani miji na gari to malam wallahi har yanzu shiru babu na'am magana ba karanta ba har mun shiga wani na'am na'am har yanzu shiru babu mai zuwa babu mai zuwa kenan inda babu mai zuwa ba kuma wani ne wanda yake na kasa gane dai karshen shine malam nake tunanin ko wani laifi na yi wa ubangiji amma ni ban gaji da yin addu'ar ba malam kullum yi nake yi ina tunanin ko wani laifi nake yi don Allah malam a taimaka min da addu'a ko rubutun da akwai wuraren da na kasa karantawa a ciki ma'ana dai shekara uku tana ta addu'a Allah ya kawo miji na gari Allah bai kawo ba karatun yau kamar naki ne karki gajiya ko ki ci gaba da yi watakin har yanzu duka Allah bai gano miki nagarin a ciki ba duk wanda ya zo za ki matsala sai Allah ya jingirta miki har lokacin da ba za a samu wannan matsala ba don haka ki ci haƙuri ki ci gaba da yin addu'a Allah zai kawo miki nagari a lokacin da ya dace wasu Allah yana musu alfarma da wurwuri su samu sai su samu matsala a tsakiya ko a ƙarshe wasu Allah yana jinkirta musu idan suka samu ba su ba matsala a 'ya'yansu da jikokinsu ba za su taba ganin abin da hankalinsu zai tashi ba ko su yi bakin ciki sai abin da aka saba gani yau da kullum so ki yi haƙuri ki ci gaba da haƙuri insha Allah na garin yana zuwa matsawar ke din ta gari in dai ta gari ce insha Allah Allah zai haɗa ki da ta gari al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lil tayyibina wat tayyibuna lil tayyibat in dai ta gari ke ce kina addu'a da izinin Allah Allah haɗa ki da ta gari kuma Allah haɗa ki da na gari din in kun haɗu din Allah ya sa rayuwa ta alkhairi sai mai albarka duniya da lahira Allah ce maki dokta malam muna jarabawa yan uwan yan uwa su taya mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a kuma malam dan Allah ya halatta a yi sana'ar ɗaukar hoto don Allah amin bayani domin ita ce sana'ata to jaraba da mun addu'a Allah ya baka nasara ɗaukan hoto malamai sun rabu kashi biyu a kansa akwai hoton da yake kai tsaye haramun ne to ɗaukan irin wannan hoton da mai da shi ya zamanto sana'a haramun ne akwai hoton da babu laifi a cikinsa irin wannan in kai babu laifi kamar abun hoton da suka kai na larura ne irin na habbodi irin na passport wanda ake sawa a likin jarabawa da wa irin waɗannan hotunan babu ba laifi a ciki amma irin hotunan da ake na free wedding shi bai da maudu'i a gurin musulunci ko yin wannan hoton da mai da shi sana'a da cin abinci ta hanyar wannan hoton cin abinci ne ta hanyar haram da ya taɓarna in wannan sai ka nemi canji a wajen ubangiji Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya yi wa malam Dr. albarka da iyalansa da ɗalibansa baki ɗaya Allah ya muna baki ɗaya mu amin su mu amin malam yaya ake neman aure a addinin musulunci a bisa koyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to kare samu wata sai ma da farko in ta yi maka babu laifi kuma ya dace ka sanarwa magabatanta ko alwalanta wani alwalin zai iya zamantowa karimi zai iya zamantowa babba ka sanar musu cewa kaga wanta kana so a baku damar ku tattauna da ita baka damar ku tattauna bai nufin an baka aurenta kuma bai nufin ke ma idan ya zo dole ne an baku aure an baku damar ne ku haɗu ku tattauna haɗuwar ku tattauna ana so a kalli abin da zai ja hankali a samu aminci kai ka san me kake so a jikin mace so idan ka aka baka damar da za ku tattauna haɗuwa ɗaya ce za ku ko biyu ce za ka yi ka yi ƙoƙari ka kai idan ka zuwa ga abin da kake buƙata a jikin mace ɗaya daga cikin sahabbai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na samu wata mace cikin mutanen Madina zan aure ta yace ka kalle ta yace a ustazu ne wannan nan ba ɗaya ko kawai aure yake so ta gari sai manzo Allah ya ce a koma da sauri ka je ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansari shay'un cikin idanan mutanen Madina akwai wani abu ka je ka kalle ta akwai mata da za ganta kallin idan ta kyar yake ko ko za ka ga tana da harara garke ko in ta kalle ka yaka ji gaban ka ya faɗi idan wani iri to ka je ta kalle ka ka gani za ka natsu da wannan ganin ko ba za ka natsu da shi ba idan kallon mace yana birge ka shi kake so a wajen mace ka zo ku hira da rana ta haɗo ko haɗa ido ka gani za ka samu natsuwa da shi ko ba za ka samu ba wasu malaman sun yi ta faɗar guraren da za a gani guri ne da ake jirasa shi shi kansa neman aure ɗin da hitba ɗin eh an masa muhalli malamai suna da saɓani a kansu a bada ibn hazmin al-zahiri ya ce duk abin da wurin da nama ke tsuru mutum yana da damar da zai gani ya ji ya gamsu ko bai gamsu ba to gurin tsuru kuma kamar shi ne gurin kyau na mace babu laifi a gurin ibn hazmin a gani wani ya ce a ga tafuka da fuska dan tafin hannu da fuska shi yake nuna iyaka kyawun mace da haka in ka kalli tafin ta ka sani in ka kalli fuskar ta za ta baka labarin tana da kyau ko bata da kyau kuma ta sa kayan da ba lalle ba ne kar ta zama da birgi mai hijabi ta zuba ya haka inci bakwai ko mita bakwai babu eh yan kayan da ake sawa matsatsu da ake fada in za a fito titi to ta sa irin wannan kayan ta sa dan gyalan nan haka irin na yan indiya ko eh a wannan gurin babu laifi sai ta sa su eh yan an zo kuma ba maki ka je ta dauko ruwa ta da ta dan yi zirga zirga kenan zaka ga zuwanta zaka ga komawar ta in an samu fahimtar juna ka gaya mahaifinta an samu fahimtar juna babu laifi a sa lokaci a ɗaura aure wannan babu laifi insha Allah wani lokacin kuma sai ka ce kallo ɗaya isa a kara mukalla ga ya ta nan zan baka aure ina take a ce ga tana wace a ce cikin wancan na uku ka ɗaga kai sama ka kallo ta ka juya ka yi sauri ka hau mota ka shawo gabanta ka kalli gabanta sama da ƙasa hikile ka za ka ce masa hikinan ba problem to jama'a na bahi na karba to Allah ya sanya albarka tana da gida sai ke wannan wuce da kika ba na miki miji an daura aure an gama akai ta har yanzu abin da muke ta nema mun rasa fa kenan ko eh mutane har da kai mai neman miji na gari ko ku rage farahi ku rage buri ku rage matsala ku rage tsaraba Allah zai ba ku mazajin aure wallahi tsaraba har yanzu ina da imanin tsaraba wannan tana cikin abin da ya hana 'yan mata da yawa auruwa a rage tsaraba za a samu sassaucin abubuwa na ga wannan yaron da ya auri baturiya ina ta hijazi a wasu suna ta murna ko muna ta hijaje saboda tsohuwa ce sosai da gaske watakil yaro ne a gidanta in yaji amma dai wasu da yawa suna magana cewa baturiya daga kasar america a dubu hamsin ko kun tsaya kuna cewa na gani ina so kayan lebe kayan kaza ku yi an riga tsallakowa daga america ana tsince su akan dubu hamsin eh na ga wani ya ba da sako yake ta da allah in ka je ka gaya wa kawayen amarya muna nan a duke eh to kaga kafin turawa su zo suke yin dauki daidai idan kina da saurayin da kika gamsu da shi kika ga kin aminta tsoron tsaraba yake ji ka gaya masa malam in ka hijira kawai ka fito a yi auren nan naka ni ba ni da burin da zan sama ka kai babana dubu sittin eh kai ki gaya masa kace haka nake nufi ka kaiwa babana dubu sittin ta isa wallahi du hayaniyar da za a yi fata wannan sai kai kajuwanta wai dubu sittin to he me kuma daga ran da ta higa daga ciki aka yi wata daya wata biyu wata uku ta aiwar farko biyu amma dai karshe a dubu sittin aka kashe da wanda aka kashe miliyan sittin da aka kare dubu sittin in aka fara rayuwar aure duk ne so mutane su sassauta wa kansu su samari su rage buri yan mata su rage buri a ci gaba da addu'a Allah zai bada nagari insha Allah assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa malam lafiya abin dan Allah malam so nake ka dan yi fadakarwa akan mata masu cizguna wa kishiyoyinsu wurin fada musu maganganun da basu dace ba da kuma rashin mai da su mutane wallahi mahaifiyata mace ce mai addini amma wasu ɗabi'unta suna tada mun hankali don Allah malam ya tunatar domin tana zuwa karatun to na so to iya tunda da kira ba wajen karatu yake tana ba da shawara a rage zafin kishi kishiyar abokiyar zama ce abokiyar arziki in za a faɗi maganganu ake faɗin masu daɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa laisar mu'minu bilfahashi bilfasha bilfahashi ko wala sakhabi shi mutum mumini ba mai alfasha bane ba mai yawan kurmuto bane ba alfasha shine duk mugan abin da ake faɗa kin san kin faɗa ne dan a cizguna domin muni baya irin waɗannan maganganun da cizguna ba ba a faɗar aibin mutane ba a lawalata su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aibi biyu jahiliya ne kuma ba za su bushe ba cikin al'ummata alfakhru bil ahsabi wa ta'anu bil ansabi mutum yake tutiyar da gidan da ya fito yace wannan jahiliya ce kuma ba za a daina ta ba ni ka san waye ka san dan gidan waye manzo Allah ya ce wannan mutumin banza ne jahili an yi tun kafin jahiliya ta kuma ba za a daina ba kuma sunan ka jahiliya da haka to kike tutiya daga gidan kaza kika fito ke yar kaza ce wannan yana gwada cewa ke banza ce sannan wa tsanu fil ansabi da sukar nasabar mutum waye uban naka ta nake nan ubanka yazo an ko ba ana yi mane yace wannan ba za a daina ba kuma wannan jahiliya ne da haka in za ku yi da mutum kai fadi kai waye to kai mun ji babanka kaza ne kai din menene to kai ban zane kenan ko tun da har ka tsallake ka tafi kan babanka to yana nufin kai ban zane saboda haka kai din ka kalli kanka kai waye idan kana tamakar babanka mai kudi ne kaɗin mai kudi ne idan saraki ne kaɗin saraki ne idan ɗan kasuwa ne kaɗin ɗan kasuwa ne idan sarki yana ji da hi kai yana ji da kai me yasa shi ya zama ɗan kasuwan ko sarki ke ji da hi ko ya zama to sarakin kai me yasa baka zama ba kenan ka ciyawa kai shi ne sa wani mawaƙi yake cewa laisal fata man qala inna abi fata kaza ko walakin al fata man qala ana gwarzo ba shi ne wanda ya ce ba ubana shi ne wane da wane su suka yi kala ya ce wannan ba shi ake magana ba gwarzo wanda zai fito ya yi kirari ya ce ni ne aka ake da bukatar gwarzo aka azalayin wanda aka ce yi da ya shiga cikin iraki aka ce alfo misluk akwai dubu a garin misra ko egypt aka ce alfo misluk akwai dubu kamar ka shi ne taken garinsu su kanu sun ce ko da mai kaji an fika dan kafa ya ce ba a fi ni ba shi kuma da ya je misira suka ce dubu ya kai ta ina tsammanin ɗaya ba za a samu ba wadda tana dubu kuma haka yi ya kai musu bara haka na ji umar sani fage ya faɗa a kan tafsiri suka yi mukabala ta duk kama da man tafsirin kuma da aka ƙare aka ce faƙar sudani shi wannan bakar fatan nasa ya wuce nasu nasan ba irin nasu bane ba so wannan shine ake da bukatar saurayi an ga dan godiyo bara yana majalisa ka tara mata kana karatu ya saba sunna kaza da kaza aka je ne masa abiyat na wakoki ya mai ka Abdullahi wanda yace ba so ansa ya dauki alƙalami a take irin wazanin da ya dora wakar irin wazanin ya dora wakar ya bada ansa da hadisai da ayoyi an gama ta so idan kana alfahari ko kina alfahari zaki wa kihiyar ki gori i mata gori ke da abin da kike idan babanki mai kaza ne mai kaza ne an miki kaza an miki kaza an kawo ki mhm eh me kuma ke din me kika yi a zaman gidan yini abin da ake da bukata sanar mijin ke farin ciki sanar mijin ke yi dariya sau nawa mijinki ya yi santi ya ji daɗi ya ce Allah ya miki albarka Allah sa muna tare da ke a gidan aljanna sano a kai in kin rasa wannan a hannun mijinki kina ruwa akwai atafa akwai matsala abin alfaharin ki shine ki faɗi sau nawa kuka yi dariya da mijinki sau nawa kuka ji daɗi sau nawa miki addu'a sau nawa ya sa miki albarka sau nawa ne ba ku je ƙara ba sau nawa ne ba ku yi faɗa ba ai ba dan ba a yi bane ba ko so irin waɗannan abubuwan su zaki harada he zaman to abin alhabarin ki amma dan baban ki ya kawo ki da gado uku heme dan ya kawo ki da katifa uku sai me dan an miki kaza na dubu ɗari sai me dan an miki kaza na dubu hamsin sai me ke din me kika yi a zamantakewar gidan yini abin da zaki ki garki gori kin yi ta kasa ile gori ni mai gidana na san na isa a gurinsa na haddace mai alkur'ani yanzu ina mai tilawar izu goma ko ke ta izinin kike masa in ya zo zai kwanta bacci ya gaji tana masa filfilta tana yan cilawa da murya mai daɗi eh sai bacci ya ɗauke shi ya ji kamar a hurin ini sai take mai karatu wannan yin abubuwan da mata za su alfahari da su amma duk abubuwan duniya dan an haɗa an yi gori da su babu wani abin amfani sannan baƙaƙen maganganu wani al'ada ce da ba a santa muni ba al'ada musulmi ba ce akan gulma ina ce na na aisha mun faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam safiya ta yi wani abu a cikin gida sai na aisha take cewa wai me za ka yi da wannan ‘yar guntuwar mata ko ‘yar dukurkusa haka wannan ‘yar wata me za ka yi da haka sai manzan Allah ce wallahi kin faɗi kalmar da inda za a ɗauke ta a sa ta cikin teku hitari ne gaba ɗaya saboda munin wannan kalmar saboda haka ki gaya wa kihiyar ki ko katuwa ce ko dukurkura ce ko zangamemiya ce ko tsololuwa ce duk ba irin karamin bane na sultunawar duka irin waɗannan kika faɗa in aka ɗauke su aka sa a kogi rina kogin za ta yi talalata su ashe bala'in da kike tara kanki ba karama ba ce babu laifi a yi kishi a yi taimakakeniya da gudajjeniya wajen zama namba wan a wajen miji a yi don Allah da tsarin Allah da abin da ya dace kar a kauce ma shari'ar musulunci banda faɗar bakaken maganganu har gidan manzan Allah tim biyu ne tim ɗin na na Aisha da 'yan kwamitinta tim ɗin Zainab da 'yan kwamitinta nan suna gasa da nan ɓangare ɗin nan suna ganin su suna jin tsoron na na Aisha suna mara mata ba suka dawo nan kuma suna ganin a to wannan mai tafi mu dan me za ke bibita ta suna suka yi kwamitinsu so ja suke da juna suna ja ina ja amma ba za su faɗi bakar magana ga manzan Allah ba su faɗi bakakken magana ga junansu ba amma kowa ce suke da sai ita ce a gaba to amma zo na ko gujizze da suke ga kuma kowace su bari su zage mijinta in ta ita ba zai ta maka ai ba adali bane kai ba ka da adalci ai ai manzan Allah ya ce duk mai kaza zai tahi a hagide kuma ya ƙara sanki kina ga mun zaki tahi a ranar gobe da kiyama a shagide kuma ya ƙara sanki in ta yi zai ce Allah zai saka mu kuma ya gaba da muke wahala kina masa afiki to yana da kyau da Allah mata su zamanto masu jin tsoron Allah masu zama da kishiyoyin su tsakani da Allah babu laifi a yi kishi wajen kyautatawa miji da kokarin zamantowa mijin naki sai kece a goyinsa babu laifi amma duk wanda ta je wajen boka ko dan sihiri ko dan tsubu ko dan ina da kare kowaye waɗannan tsinannu ne a wajen Allah duniya ba za ta samu ba lahira ba za ta samu ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin